الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لتنين uku ga watan Ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da uku ga watan watan uku ko miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2020 da biyar kamar yadda suka tsaya suka tsara makansu ba tare da wani dalili ba muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma mun zo ƙarshe-ƙarshen suratul tauba a aya ta ɗari wato kenan da ashirin da shidda zuwa aya ta ɗari da ashirin da bakwai sai lokaci mun halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi kan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malan Allah ya ce wa idza ma unzilat surah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون نعم kamar yadda muka sani muna gabatar da bayanai da suka shafi matsaloli na zakka wasu cikin matsaloli ne na zamani wanda a shekaran jiya mun yi bayanin nau'uka na zariba abinda suke ce ma empo ko jangali ko ravano ko abin da ya kama da haka sannan kuma muka yi bayanin nau'ukansu akwai zariba ta jizya akwai ta haraji akwai ta shuru tijara akwai ta almukus sannan jiya muka zo muka yi ta'arifin wato abin da ake nufi da abdura'ib to a yau a gurguje za mu yi bayanin ta inda suka yi kamanceceniya da itar zakata inda inda suka bambanta ko ba haka da bane in ana so a gane abu da kyau sai an gane inda ya dace da wani abu da inda ya bambanta lokacin ne za a yi masa hukunci kyakkyawa ko ba haka da bane domin shubha tana zo ma ne abubuwa su yi kamanceceniya ta yadda ba za ka iya raba su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace innal halala bayyinun wa innal harama wa bainahuma umurun mushtabihat da abu yayi ya zo nan yayi kama da halatta yayi kama da haram dole sai malamai malamai masu ilimi kuma masu jin tsoron Allah eh wanda shine kaida to aujuhul ittifaq inda suka dace da zakka da kuma abinda ake ce ma jangali ko empo ko patanti sun ka ce al-ilzamu bid-daf'i fi ad-daribati waz-zakka allazim tama cewa dole sai ka bayar zakka tilas ne ka bayar ita ma wannan patanti an gane ko ko kuma rabbano ai dole na mutun ya bayar an gane ko to nan sun yi ittifaki ba ta fuskar cewa tilas ne ta nan sun kai kamance ciniya abu na biyu daf'ul mali fi dhariba ila al-jihati al-amma wa hiya ad-dawla asali in an amshi waɗannan kuɗaɗen waɗanda ake ce ma na empo ai gwamnati ce ake ba haka a gwamnatin musulunci an amshi zakawa yake karɓar ta gwamnatin musulunci ta nan ma sun yi mi sun yi tarayya na uku kuma in idamul manfa'atil madiyya al muayyana an gane ko manfa'atil madiyyatil muayyanatil muqabilati li daf'i ad-dariba wa zaka in idamul manfa'al madiyya an kore an kore amfani an gane ko wanda za a baka maddi wanda ake tabawa sakamako kenan li daf'i ad-dariba wa zaka in ka bada zakka wa zai biya ka Allah ba a cewa in ka bada zakka wannan shekara shekara mai zuwa za a linka ma haka in gwamnati ta amshi yan fogare gaba ce ma shekara kaza za a amsa kaga wannan duk sun yi tarayya ta wannan fuska tahqiqu ahdafi tahqiqu ahdafin ijtima'iyyatin wa iqtisadiyyatin da zakka da wannan lanhu da ake amsa dukkan su ko mu ce wato jangali wato sun yi tahqiqu ahdaf sun yi tarayya wajen tabbatar da manufofi ijtima'iyya na zamantakewa واقتصادية da na tattalin arziki fi kullum min ad-daribati waz-zaka domin idan aka amshi waɗannan kuɗin a cikin wato jangalin da za a karba da zakka mi ake yi manufofin al'umma za a taimaka ma talakawa ne ko ba ka nan bane a nemi inda kamata a sanya wannan dukiyar to sai kuma malam ya kawo aujuhu al-ikhtilaf bayna ad-dariba waz-zaka ta inda sun ka bambanta waɗannan kuma ya kawo kusan abubuwa guda goma lokaci ba zai ba mu damar mu bi su ɗaya bayan ɗaya ba muna iya bari har gobe idan Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa sai mu zo mu ga ta inda suka bambanta da zakka sannan sai mu je wajen hukuncin shin yaya za a yi shin ita batancin ta halatta haramun ne mutlaqan ko halat ne mutlaqan ko ko halat ne bi quyudin wa dawabit insha Allah ta'ala za mu haka yin akwai rayuwa mala a saki maimaita muna aya
wa idza ma unzilat suratun نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون
Na'am, wannan ayar idan muka duba a jiya mun yi bayani kamar yadda Ibn Ashur ya kawo munasaba yake cewa atsafi ce akan wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana yace asalin magana faminhum man yaqulu wa idza ma unzilat suratun kinan nazara ba'dhum ila ba'd kinan faminhum man yaqulu wa nazara ba'dhum ila ba'd ya ce kinan an kawo shi an bambanta tsakanin sharaɗin saboda ayoyin da ke tsakanin su yi sashe sa aka sake maimaitawa ya koma kawo ra'ayin cewa a'a yana yiwa sharaɗin ya bambanta saboda tana yawa surorin sun bambanta ko kuma halin su ya bambanta su munafikai wato a wani lokaci ne da safe su faɗi wannan da maraice su faɗi wannan muna ganewa ko wannan ita ce munasaba an gane ko tunda Allah subhanahu wataala ya faɗi halayen su وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض سورة منافقين أنقالوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون بيان يقبات أكونا أولا يرون وأولا ترون من بيان يقرأوا إيه دبن دبن حمزة يعقوب سنكرنتا أولا ترون من يتوجيههم annahum yuftanuna shin ba sa ganin cewa ko ba kwa gani ku musulmi ana jarraba su ko ku munafikai ba kwa ganin ana jarraba ku yuftanuna ko ku mu'mine ba ku ganin ana jarraba munafikai yuftanuna ana jarraba su fi kulli amin a cikin kowace shekara marratan aw marrataini so biyu ko so so dai ko so biyu kamar da wadansu suka fassara an gane ko wanda mun ka tafi cewa a'a nan marra marrataini wato takfir ake nufi a larabci ana iya kawo biyu amma mai yawa ake nufi sai a ce labbaika kaga labbaika guda biyu ne amma ba ana nufin so biyu ne zaka karba ma Allah ba labbaika wa sa'adaika misali da suke ce masa habai suke ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ana nufin kawai so biyu ne zaka karba mu kiransa ba duk lokacin da ya kira za a karba ko ba ka nan bane qur'ani ma yana amfani da wannan dan kasan dan qur'ani ne shi sai an kawo qur'ani sai Allah ya ce farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini kaje ce karrataini so biyu Allah na zai so biyu kawai zaka kalli sama sai ka iska lahiya lauri amma in ka duba na uku zaka iska ta tsagi ba haka ake nufi ba eh qur'ani ko da qur'ani sai a bada hujja da alqur'ani saboda rigima ta yi yawa mun gane ko kenan wannan shi yasa ibnu jarir at-tabari ma da yazo akan wannan sai da ya kawo wannan bayani bari mu ƙara je ba mu kawo magana shi ba wato yake cewa da an kace awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn yace ikhtalafa ahlu at-ta'wili fi ma'ni fi ma'na al-fitna allati dhakaraha Allah fi hadha al-mawdi' wato malamai sun yi sabani yace annal ha'ula'i munafiqina yuftanuna fa qala ba'dhum dhalika ikhtibaru Allah iyyahum bil qahti wash shidda wasu malaman tafsiri suka ce za a jarrabe su bil qaht da wato fari wash shidda da tsanani wato it- shi fari ɗai ne daga cikin nau'i na tsanani domin tsanani yana iya samun ka ko ba ta hanyar fari don mu gani kawo ne ce miye amfanin kawo shi waɗansu wa ƙara akharuna ya ce waɗansu suka ce bal ma'anahu annahum yuktabaruna bil ghazwi wal jihadi za a jarrabe su da yaƙi da kuma jihadi ghazwu yaƙi me bambancin yaƙi da jihadi ha jihadi tana yawa a je wajen jihadi amma ba a yi yaƙi ba an fita yaƙin tabuka amma ba a yi yaƙin ba algazu kuma an yi yaƙi yaƙi kuma tana yiwa kun fita kun kai hari sannan kuma tana yiwa an kawo muku hari alfuruqul lugawiyya eh dan jami'a wa qala akharuna wadansu kuma suka ce inji ibnu jarir at-tabari bal ma'anahu annahum yukhtabaruna su munafikai ana jarraba su bima yashi'u al-mushrikuna game da abinda mushrikai suke yadawa shine yashi'u sha'a yashi'u da ainun innal ladina yuhibbuna أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بما يشيع المشركون game da abinda mushrikai suke yadawa min al-akadibi na ƙaryace ƙaryace ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da sahabbansa fayaftatinu bidhalika alladhina fi qulubihim marad sai su fitun da waɗannan maganganu da ake faɗa amma da ibnu jarir at-tabari yazo sai yace wa aula al-aqwali fi dhalika bis-sihha ya ce abin da ya fi a ɗauke su dukkan waɗannan maganganun sun shiga ciki ya ce wala khabara yujibu sihhata ba'da zalika babu wani labari wanda yake cilasa cewa wannan ita kadai ce ake musu kenan na Allah yana jarraba su shi yasa littafin Ibn Jarir at-Tabari in kana son ka gane shi sai ka gane inda yake kawo sabani da ya ce ikhtalafa ahlul ta'wil ko ikhtalafa ahlul lugha ko ikhtalafa al-qurra'u ka samu mas'ala sai ka duba magana nawa akwai ya za a yi taujihin su shi yasa da ni bincike na kai gano mas'ala kusan tashin farko ina ganin na gano mas'ala ko 877 ko 977 kaga in ka ƙara akan waɗanda suke cikin littafi za su kai kusan mas'ala 1170 sai ka bi ibnu jarir at-tabari sai ka kwashi eh ana tafsiri ko su ga kake faɗa ka huta na na baka kyauta ruwan Allah awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun sai Allah ce wa idza ma unzilat suratun idan aka saukar da wata sura نظر بعضهم إلى بعض ساشن سسي كاللي ساشي هل يراكم من أحد سيتي شن ولد كتكم متاني ينا غنمكو ina fata an fahimce ni hal yarakum min ahadin malaman lugu suka tattauna me amfanin kawo wannan hal a wannan guri ibnu jarir at-tabari yace to me yasa aka kawo hal ana iya cewa wato wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'd can ka ce hal yarakum min ahadin ai ana iya cewa yaquluna hal yarakum min ahad tunda ya kamata magana ce wanda suke faɗa an gane ko kuma ana iya cewa yaquluna misali ayarakum ahad amma sai an ka kawo hal shin menene dalilin kawo wannan hal an gane ko shi yasa ibnu jarir at-tabari yace waqtalafa ahlu al-arabiyya malaman larabci sun yi sabani fil jalibi game da abin da ya jayo ko sababi ko dalili harful istifhami me yasa an ka kawo shi fa qala ba'd nahwi al basra malaman basra waɗanda su ne suka fara kafa makarantar nahwu a duniya ko ba haka ba qala sun kace nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin ka annahu qala kamar dai Allah ya ce qala ba'dhum li ba'd sashin su ya ce ga sashi bi anna nazarahum fi hadha al makan kana ima'an wa tanbihan bihi ma'ana nan ba Allah yana nufin sun yi magana wato sun kalli sun kalli kansu bane hal yarakum min ahadin yana nufin wato qala ba'dhum li ba'd sashin su yace masashi yake cewa wa qala nahwi ba'd nahwi al-kufa su ko malaman kufa waɗanda su ne suka zo daga baya suka kafa makarantar kufa wanda dukkan su kasar iraki ne tunda basra iraki ne kufa iraki ne kuma har yanzu akwai waɗannan garuruwa ko ba haka nan bane su kisa'i su ne jagorori da imamun ru'asi su ne malaman kufa su siba waihi su ko su ne malaman mi malaman basra da haka da nawa akwai mazhabobi eh akwai madrasatu Baghdad akwai madrasatu Andalus yanzu kuma akwai al-majami' al-lughawiyya yace wa qala ba'd nahwi al-kufa inna ma huwa wa idha ma unzilat suratun qala ba'dhum li ba'd hal yarakum min ahad kenan su ko sun tafi cewa idan sura ta sabka qala ba'dhum li ba'd hal yarakum min ahad sashin su zai ce da sashin shin wani na ganin ku wa qala akharu minhum wasu daga cikin su sun kace su malaman kufa hadha an-nazaru laysa ma'anahu al-qawl intabi ba wai ana nufin magana ba kenan hal yarakum min ahadin ba wai ana nufin ba nazara ba'dhum ila ba'dhin ba ana nufin qala ba'dhum li ba'dhin ba kamar da malaman musu suka ce suka ce a'a nazara ba'dhum li ba'dhin daban qala ba'dhum li ba'dhin daban shi qala din za a fahimce shi cikin siyaki nazara ba'dhum ila ba'dhin yaquluna ko qa'ilina hal yarakum min ahadin thumma sarafu kaji abinda ibnu jarir at-tabari ya kawo shi yasa duk inda ce ikhtilafan nan to akwai karatu kasa mai littafin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun as-samilul halabi yace da an kace hal yarakum min ahadin yace fi mahalli nasb wagga jumla hal yarakum min ahadin kana azata a wurin nasba i'rabul jumal kenan bayan i'rabul mufradat yace mudmar wanda an boye shi mahdhuf yake nufi ay yaquluna hal yarakum yace wa jumlatul qawli fi mahallin nasb ala al hal ina fata an fahimci wa min ahadin yace fa'ilun ka yadda magana take kaga mai koyon nahawu wanda bai sani bai an ce fa'ilu sai ce kai akwai matsala wanda wuri ko baka da bani tunda ya za a yi fa'ili a ce yana da kasra za mu zo bayani hal yarakum min ahadin asalin shi hal yar'ayakum domin yara yar'ayu ne sai an ka ce yarakum a yar'ayukum kenan asalin shi hal yarakum min ahad shin wani mutum yana ganin ku kenan asalin shi hal yarakum ahadun domin min idan ta gabaci nafiyu za ta fitar da shi daga zuhura alal umum alal tansisi fil umum mai do hankalinka nan usulul fiqh na sai mun yi bayani shi sannan a shiga ruwa wato da mubtada ka rike mubtada ka san mubtada da cikin larabci ko da alfa'il da almaf'ul bihi ana ƙara musu min to in an ka ƙara musu min in da suna nufin abin gaba ɗaya to yanzu sun ƙara fito da shi ƙarara a fili shi kaga nan da maimakon da an ce hal yarakum ahadun sai an ka ce hal yarakum min ahadin ku diba da kyau fa in babu wani daga cikin su wanda yake ganin shi yasa Allah ce an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir asalin shi an taqulu ma ja'ana bashirun wala nadhir sannan u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru asalin shi ma lakum ilahun ghayruhu na sai an ka ce min ilahin sai an ka ƙara ta gaban mubtada don mi litta'kidi wato alal umum لتخرجه من الظهور الى العموم على التنصيص في العموم شيء in kaji malaman usul fiqh suna faɗin wannan sannan ana ƙara ta gaban me gaban maf'ulun bihi an gane ko wato kenan qabla al-fa'il wa qabla al-maf'ul wa qabla al-mubtada ana ƙara min للظهور wato litukhrij al-umum min adh-dhuhuri ila al-umum ala at-tansis fi al-umum to shi yasa da kaji ya ce fa'ilun nan dan kaka ce kai min ahadin jarum wa majrurun na kai min kin ƙara ta akai za'ida ce litta'kidi kamar da suke cewa ko suna litta'kid hal yarakum ahadun shine asalin magana ahadun shine fa'il kum din shine maf'ulun bihi muqaddam hal yarakum min ahad amin al-ramma shin wani yana ganin ku thumma sarafu sannan sai su juya su bada baya in sarafa fi'ili ne wanda yake sulasi aka ƙara mishi harafi biyu asalin shi sarafa yasrifu shi yasa an ce sarafa Allahu qulubahum kaga fa'ala yasrifu yaf'ilu Allah ce sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq fa'ala yaf'ilu to waɗannan su ne ake kira al-awzan fil af'al kun san fi'ili a wajen malaman sarfu akwai fi'ili mujarrad akwai kuma al-mazid sannan akwai kuma suna shi ma al-mujarrad akwai al-mazid haka malamai suka tabbatar ina fata ana fahimta ta in ka diba cikin at-tarif في علم التصريف نا عبد الله الأسقى أستاذ الدكتور عبد الله الأسقى malami ne na kasar Libya wanda ya rubuta doktora biyu ya rubuta doktora cikin ilimin nahwu sannan kuma ya rubuta doktora cikin ilimin sarfu to da yazo babi na al-af'al ya fayyace bayani kansu ma'ana sai da ya kawo nau'uka na dukkan fi'illai bari dan bada wato misali akan su don haka akwai mujarrad sulasi in an ce mujarrad sulasi shine fi'ilin da harufan shi na asali ne guda uku babin shi guda shidda ne zamu zo mu bayani shi akwai mujarrad ruba'i shi ko mujarrad ruba'i idan muka duba zamu iske shi ya ta'adda wa ahyanan la ya ta'adda shi ma sulatin ya ta'adda wa ahyanan la ya ta'adda al mujarrad al khumasi shi suna ne ba a samun mujarrad ya zamanto yana da harafi biyar ya zamanto mi ya zamanto fi'ili to sai mu zo zuwa ga fi'illai malaman nahwu malaman sarfu sun kace babi shidda ne fathu dhammin فتح كسر فتحتان كسر فتح ضم ضم كسرتان kaga wanga in ka ji sai ka ce wanga wala ya baci wai abin da ake nufi fi'ili ana iya samun madi da mudari'i fathu dammin madi na da fatha mudari'i na da damma kamar kataba sai ka ce yaktubu ko ba haka kace ba akwai kuma fathu kasrin an gane ko madi na da fataha amma mudari'i na da kasra kamar ka ce daraba yadribu ko ba haka nan bane yawwa sai fathatani dukkan su fataha bi gare su kamar ka ce fataha yaftahu sai kuma kasru fathin guda na da kasra guda na da fatha kenan madi yana da mi yana da kasra fariha yafrahu sai kuma dammu dammin wato karuma yakrumu sai kasrata ni hasiba yahsib waɗanda su ne abuwabu sita in kana jin ana faɗin su duk fi'ilin ya zama to mujarrad ne ana jina da kyau to muna kawo su ne saboda wai ka tashi zuwa bincike idan aka zo zuwa ga kuma wato fi'ili wanda ya zama to abin nan in ya zama to ruba'i ne ina fata ana fahimta ta wato in ya zama to fi'ili ne ruba'i wanda yake da harufa guda uku wanda ana iya ƙara mishi to sai an ka samu wasu auzan da aka ƙara ma waɗansu harufa wato harafi guda arba'iyul mujarrad shi ruba'iyul mujarrad guda ne gare shi kun san baya ƙaruwa amma ana ƙara mishi waɗansu harufa dan saboda ni dan saboda ya ƙaru kina ya zama maziji sai an ka samu fau'ala kamar ka ce hauqala akwai fai'ala baiqara idza alaja alhayawan idan yi masa wato tiyata kenan inda mai ma dabbobi tiyata akwai fa'wala mithlu jawhara sawtahu idza rafa'ahu sai an ka samu kuma fa'yala mithlu asyara idza athara turab idan ya watsa kasa sai an ka samu fa'la salqa shine ma'ana ya kwanta redan sai an ka samu fa'nala mithlu qalnasahu idza albasahu qalansuwa idan ya sami shi hula sannan an ka samu fa'lala shi kuma wannan fi'ili ne wanda galibi laraba suna ƙara shi kamar jalbaba mun ji wannan sai kuma alfi'ilul mazidu shi almazidu ko a ƙara harafi nafsul harf ya maimaita kamar waswasa kaga sidun ta maimaita ko ko a ƙara waɗansu harufa waɗanda ba su ba ina fata ana fahimta ta dan ka san yadda af'alikin suke to shi fi'ili mazidi in sulasi ne ana ƙara mishi harafi ɗaya bi harfin wa auzalihi kaga yanzu misali ana ƙara mishi harafi ɗaya akwai af'ala kamar akrama akwai fa'ala kamar sallama akwai fa'ala wato kamar firu nazala ko kataba ko katana kinan shi sulafi an kara mishi harafi daya to guda uku ake samu sulafi an ka kara mai harafi biyu fi'ili biyar ake samu akwai tafa'ala mislu tasaddaqa akwai tafa'ala mislu tabaya'a wa taba'ada akwai infa'ala shine muke tare da shi nan in sarafa akwai ifta'ala mislu iqtatala akwai if'alla mislu ihdarra alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra kaje wani ce wannan kalma babu cikin qur'ani waye ga maka akwai mazidu thulathi bi thalathati ahrufin shi kuma thulathi yana iya samun harafi uku a ƙara mai sannan yana da wazani hudu akwai istaf'ala kamar istaghfara akwai if aw ala mislu i'shawsham al-makan ciyawa ta cika wuri akwai if awalla an gane ko kamar ijla wadda bi ma'ana asra'a yayi gaugawa akwai if'ala kamar ikhdara ya koma kore sai mazidun ruba'i wa huwa nau'ani shi ma ruba'i nau'i biyu ne akwai mazidun bi harfin akwai tafa'alala mislu tadahraja wa tab'sara sannan akwai tafa'ala mislu takawthara idan kasura idan yawa akwai tafa'wala shi kuma taharwaka والتهوك الضعف في المشي mutum ya zamanto yana tafiya akwai rauni ko ko at-tamawuj fihi yana tafiya yana makarkata sannan akwai tafai'ala wato tashaytana kinan ya zan shaytani akwai tamaf'ala ay tamaskana kinan ya zan talaka ya koma miskini ko ya koma kama da miskini to waɗannan kaji sai mazidun ruba'i bi harfaini shi ma akwai mai harafi biyu shi ko wannan akwai if'allala an gane ko mislu ihran jama ihran jama til iblu an gane ko kamar raƙun masu taru sai if'allala wanda shi kuma ifsha'arra da itma'anna if'alalla kaji da yake to kaji duka waɗannan nau'ukuka to amma abin da nake son ya sani dun ni kawo wannan a ƙarshe shi sheikh ko doktor ya ce dukkan waɗannan auzar da ya kawo ya ji umu ta'addiyan wa laziman in dai fi'ili wato ko sulati ne ko wato in zama to ruba'i ne don shi sulati wazani biyu kullun lazimina fa'ula yaf'ulu karuma yakrumu ko kuma fa'ila yaf'alu in yana nuna ɗabi'a fariha yafrahu ba su ta'addi to kenan shi sulati mun fidda shi shi kuma ruba'i da mazidi da wanda ba mazidi ba dukkan su suna ta'addi kuma ba sa ta'addi sai ce illa salasa akwai guda uku yace illa in fa'ala kama in sarafa da if alla ihmarra da kuma if alla idhamma zar'u kore wato kamar kace shuka tayi baki-baki ta yi wato ta zan kore kore wanda ke yana karkata zuwa ga duhu baki-baki shi ne idhama shi yasa Allah ce mu da hamatan mun gane wannan to dan haka in sarafu fi'ili na wani iri lazimi ne baya ta'addi suna daga cikin waɗanda ba sa ta'addi sun man sarafu sannan su juya su ba da baya sarafa Allahu qulubahum sai Allah ya juya zukatansu bi annahum qaumun la yafqahun mutane ne waɗanda ba sa fahimta nan ba ana nufin ba sa fahimtar rayuwa ba shari'a ce ba sa fahimta shi yasa in ka ji qur'ani yana ce makafirai makafi ba wai makafi bane sai ka ji qur'ani ya ce kurame ne summun bukmun umyun fahum la yarji'un ko ba haka nan bane ya koma cikin bakar ce summun umyun buk summun bukmun umyun fahum la ya'qilun a can nabi ko ba haka nan bane kaga Allah kira su makafi makafi ba sa gani sun munkura ne bukumun beba ya umyun makafi amma ba yana nufin haka suke ba a'a kurame ne game da fahimtar abin da Allah ya ce bebaye ne ba su iya faɗar gaskiya an gane ko sannan kuma makafi ne ba sa ganin gaskiya ba sa ganin ayoyin Allah wanda suke nuna akwai Allah su yi imani da Allah sai da su sai su yi research kan biri su yi research kan saniya su yi research kan ƙasa su yi research kan sama su yi astronomy su yi geography su yi geology su yi wacece su yi technology to waɗannan abubuwan halice su to kai sai ka ƙara da yau ka haka zan profesa kana ta karatun abin da an kai baka tambayi wani na yi shi ba kai wani irin gigitacci da kai kai profesa ne game da ɗan adam da halitta shi amma baka taɓa tambayar waye wanda halittar ba da kake gyara haka wanda sakarci yayi yawa sai rike dan sai a zo a wasa da hankali mutum shi abin da ake nufi shi yasa Allah ce mai hudawa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun ba sa da hankali ba wai ba su da hankali bane a'a suna gane komi amma shari'a ce an ba su gane ina fata an fahimci Allah ya tabbake mu duk inda kaji an ce kafirai la ya'qiluna la yafqahuna a'a hankali irin na shari'a ake nufi fahimta irin ta shari'a ji irin na shari'a amma na duniya suna da shi ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati هم غافلون قال مجي آية كما لقد جاءكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نعم كما يدى أسلوب ميكي تفيا أكنسا نتفسيري شيني تيوا أبو نفر كمنا فارا واني دمي علم المناسبات كو علمنا أسباب النزول إذا مكا قال سيمو شرح المفردات أبو نهو سيمو جزوغا المسائل التي wato tandarju tahta al-aya al-masail al-lughawiyya wash-shar'iyya to wannan ayar idan muka duba muka zo cikin asbabun nuzul a cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab su kadai ne ga sun kawo asbabun nuzul karkashin wannan aya da suka zo sai suke cewa da aka zo aka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum a anan ba su kawo komai ba kuma kada al-mu'minuna liyanfiru kaffa ita ce suka kawo da haka al-isti'ab fi bayanin asbabu babu babu wani sababin nuzul wa qad wajjal laqad ja'akum rasulun min anfusikum wannan abu na farko kenan amma idan muka zo cikin wani littafi da wata maskas da aka rubuta a jami'an Madina wato al-makki wal madani makki da madani da tahqiqin wannan wato sura da aya makkiya da madaniya wani da ake kira Abdurrazzaq Hussein sai ya ga ana cewa ga aya ta sauka a Makka wagga a sura ta sauka a Makka sai ya bincike kan wannan kowace sai ya bi diddigi in aya ce in sura ce ya kawo bayanai to shine ina ganin ya kawo zancen wato ko asbabun nuzul ko ya kawo ilmul munasaba da ya kawo wannan aya kadiba a cikin al-matlabu sadi an gane ko a safha ta 581 da inda Allah ya kawo laqad ja'akum rasulun min anfusikum har zuwa karshen sura sai ya ce zahaba ila al-qawl bi makkiyati hatayn al-ayatayn ba'd ahli tafsir wasu sashen malaman tafsiri sun tafi cewa waɗannan ayoyi guda biyu a makka suka sauka muna ji da kyau waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan ayar a ina ta sauka a makka ya ce wa uriduhum ala hasbi tartibi zamani zan kalli zamanin su sai in kawo maka su a jerin zamani ma'ana yadda sun ka rayu kaga wannan shi ma ilimi ne tun sai ka san wane ya rayu gaban wani sannan da ka san shi bayan shi ya ce daga cikinsu waɗanda sun ka ce makiya ce akwai muqatil bin sulaiman yana da tafsiri akwai abul qasim annai saburi shi ma a cikin tafsirinsa a tanzir wa tartibu an gane ko sannan akwai ibnu atiya mai al-muharrar al-wajiz akwai ibnu al-faras an gane ko akwai ibnu al-jawzi an gane ko ahkamul qur'an ibn al-faras sannan akwai ibnu al-jawzi shi kuma ibn al-jawzi a cikin tafsirinsa zadul masir akwai ar-razi imamu fakhruddin ar-razi mai at-tafsir al-kabir akwai abu hayyan at-tauhidi mai al-bahr al-muhit an gane ko yace kuma abin ban mamaki abu hayyan yace wanga shine ra'ayin jamhur kaji malami 1 2 3 4 5 6 7 sun ka tafi cewa makkiya ce ni addalilin su na cewa wannan aya makkiya ce yace iya bincike na lam ajid ayya mustanadin li hadha al-qawl ya ce yana yiwa abin da yasa sun ka faɗi wannan magana saboda an kawo zancen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai tausayi na azizun alaihi ma alittum harisun alaikum to makka kuma ana sifanta shi da mai rahama saboda ba a umurce shi shi yaki ba da aka dawo a Madina suna ganin cewa kenan wannan zancen rahama dole sai an fafata an yaki sai suka ce waɗannan ayoyin ba madaniya bane makkiya ne tunda can Madina ana zancen a kashi ko ba ka nan bane قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول كما كان بني to kuma sai a zo a ce wato bil mu'minina ra'ufur rahim sai suka ce bai dace ba farkon sura yana zancen yaki nan kuma a kawo rahama a'a kasancewa ya yaƙe su ba shi ke nuna bai da tausayi ba muna ganewa so da dama kake ba ɗanka kashi ko ka dake shi da wanda suke cewa daka ai ba don baka son shi ba ko ba ka dan bane idan za a kai mutum yanzu a yi masa training training na soja ko dan sanda ko abin da ya kama da haka ko almajiri da a yi ma training kan gaya da ko ya zan wani abu wala an sha wahala eh sai ka ci gari babu kuli kuli eh ka zuba mai yan ruwa da kantan ka buga eh kai karatu kai harda sai ka zan wani abu na sannan zaka yi to sai kaga komi Allah ya kawo shi kusan ka amma ka ce sai an sama AC sai ka ci kaji zaka karatu sai ka mutu jahili in ana neman ilimi ko in ana neman kuɗi ko in ana training ana son a gina ka sai ka sha wahala in ka iya ne lokacin zaka samu daɗi bari kallon alaran mai yazo ya ba mutane sallah ya tashi ya tafi gida tambayi shi shekara nawa shi na harda ce ba an kai kawai rana guda na bayyana ishe tun zuwa ya kawai ce ku yi sahu Allahu akbar kai ka san wahalar da an ka sha tana yiwuwa lokacin da ya harda karatun nan wallahi complete bi na gari shi riga bi na gari shi da samu ya wanke guda da daddare ya sa guda da safe haka aka yi taja aka ci gari aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza sannan aka samu aka ci alqur'ani aka gane ilimin sannan aka zo a yada shi to shi kidan sai ga mutu kace wallahi ya ji dadin shi kai ma ka ji dadin ka an gane ko to da malam ya zo sai ka munaqashatul qawlaini bi makkiyatil ayatayn ya kawo munaqasha yace abin da yake nuna cewa waɗannan ayoyin ba a makka suka sabka ba ya ce faƙad akhraja abdullahi bin ahmad abdullahi ɗan imamu ahmad ya fitar fi zawa'idil musnad a cikin zawa'idil musnad musnad na baban shi akwai zawa'id da aka ƙara sai ya fitar min tariqa abi ja'far razi an rabi' bin anas an abi aliya an ubay bin ka'ab sai kawo riwaya daga ubay bin ka'ab wannan riwaya da ya kawo sai ce kadiba cikin al musnad hadisi na dubu goma sha biyar da ɗari bakwai da sha biyar ya ce in ka diba nan za ka same shi sannan kuma wannan asar imamu tabari ya fitar da shi a cikin tafsirinsa sannan imamu hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak mujalladi na biyu hadisi na ko shafi na 338 imamu al-baihaqi ya kashi a cikin dalailun nubuwa yace kulluhum min tariqi shu'ba an ali ibn zaid bihi wa zakarahu al-haythami fi al-majma' az-zawaid wanga asar da anka kawo dan ayi raddi kan cewa waɗannan ayoyi ne matsayin madaniya suke menene dalili saboda فظنوا أن آخر ما أنزل من القرآن فقال لهم أبي بن كعب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta min ayoyi domin da aka zo karshen tauba sai aka yi sabani da an ka zo sun man sarafu sarafa Allah qulubahum bi annahum qaumun la yafqahuna sai an ka ci surar ta cika sai ubayyu yace a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni waɗansu ayoyi guda biyu bayan ta saboda lokacin an yi ta kawo ƙur'ani kowa ya kawo nashi kenan dama ayat wasu sun manta sai ubayyu dan ka abu sai ya karanta ta laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi hazwa wa huwa rabbul arshil azim thumma qala sai ubayyu dan ka abu yace hadha akhiru ma unzila min alqur'ani wannan shine karshen abin da an ka saukar na alqur'ani qala fa khatama bima fataha Allah bihi Allah الذي لا إله إلا هو وهو قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله يا أبو إلتي وما أمين بوتا سيشي وأنا نفهم أتنشكين سورة الأنبياء وانا آية سننكو وقع آية إتكو تاكر كريدا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم kenan cikin makki akwai ayar da ta buɗe da tauhidi cikin madani da an ka karkare da shi akwai ayar da ta karkare da tauhidi mun gane wannan sai kawo ɗannan asar guda biyu to abinda nake son mu fahimta sai ce min khilali hatainin riwayatayn ta waɗannan riwayoyi guda biyu yabdu zai bayyana don riwaya biyu ya kawo an gane ko ya kawo riwaya ta Abdullahi bin Ahmad ita ma ta biyu ce wanda an ka kawo ta daga Ibn Abbas an Ubay inda yace akhiru ayatin nazalat laqad ja'akum rasulun min anfusikum kaga shi ubayyu ma yana ganin ita ce aya ta karshe da ta sauka zamu zo bayani kan wannan ba sani ko muna fahimta ba to tunda ya ce ita ce ta karshe wannan asar kin in muka duba eh shine wancan wanda eh shine wanda a cikin musnad in muka duba hadisi na 15715 wancan kuma na farko da mun ka kawo yana cikin musnad ashe hadisi na 177 da hadisi na 178 an gane ko rakami na dubu ashirin dubu biyu da ɗari ɗai da ashirin da ɗaya wancan da farko kaga ba wai cashaci faɗe ba ne sai an kawo hujjar dalili to waɗanda asar kin sai imamu al-haythami ya ce da ya kawo asar na biyu ya ce rawahu abdullahi ibnu ahmad wa tabrani wa fihi ali ibnu zaid ibnu jaz'an wa huwa thiqa kaje ce thiqa ne wa huwa thiqa sayyi'ul izzi sai dai hadda shi tana da yan matsala wa baqiyatu rijaluhu thiqat sauran kuma da sun kazo shi inganta wato amintattu ne majma'uz zawaid kaga wannan ya nuna cewa asar ya zo shi ubayyu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wadannan ayu a ina kaga a Madina da sun sabka a Makka da ana da labarin su nabi kuma ya ce abu na karshe da ya sabka su ne kaga shi nan zamu zo bayani kan wannan yana zaton su ne na karshe a fahimtarsa shi yasa ma yace su ne na karshe to wanda yanzu na karshe ana ce mai makki ai makka tun da an ka fara wahayi mun gane wannan yawwa yake cewa to me yasa su waɗannan malamai suka kawo cewa abinda ake nufi haka sai ce to amma abinda ya kamata mu gane min khilali hatayn riwayatayn yabdu anna da'wal makkiyya la tathbut cewa waɗannan ayoyin a makka suka sabkace mai tabbata ba an gane ko yace kuma ga wani abu da ya kamata mu fahimce shi huwa mawdu'ul ayatayn kama zakartu wal i'timad 'ala al mawdu' فحسب دون الرجوع إلى الروايات إن كانت wato manhajun ghairu sahi bai yiwa ka kalli ma'ana aya daya baka koma ma riwayoyi ba sai ka zo ka fassara aya yana daga cikin abin da mutane suke fama da shi wani a fahimta shi na ya iya larabci sai ce ai shi bai bukata ya koma mallaka ta fai to annabi sallallahu alaihi wa sallam ai shi ba larabi kuma shi aka saukar ma alqur'ani sahabbai shi kuma larabawa ne kuma su sun rayu da ayoyin sun ga lokacin da suke sauka kuma sun ga umarnin ya za a yi ka gane ƙur'ani da hadisi da sunna fiye da su ba zai yiwa ba don haka larabcin shi kadai bai isa shi larabci wasila ne wa laisa baya ya ce to saboda sun kalla ya ce to shi ya sama saboda sun kalli munasaba muayyana bayyana ha الشيخ هذا الفن في كتابه نظم الضرر في تناسب الآيات والسور أكون ما لبي أكيد ما إمام البقائي كنا جمنا فأشي a duniyar musulmi ba wanda ya fara rubuta littafi kan munasaba tsakanin ayoyi da surori babban littafi irin nashi to shi kuma ba wai ya hankalta ma maudu'in kadai ba sai ya hada maudu'i da mi sai an hankalta ma asa yake cewa yaqulu al-imam al-biqai rahimahullahu fil kitab al-mafkur ma nasuhu kitab al-mafkur nizam ad-durar fi tanasub al-ayati was-suwar yace yaqulu yaqulu al-imam al-biqai rahimahullahu al-mafkur ma nasuhu walamma amara Allahu kenan lokacin da Allah ya umurci an gane ko walamma umira sallallahu alaihi wasallam lokacin da an ka umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yuballigha hadhihi al-ashiya ya isar da waɗannan abubuwa ashaqa masu wahala jiddan kwarai min amri hadhihi sura da waɗannan na umurnin wannan sura tunda ta zo da yaƙi da bayani kan cin mutuncin munafikai da kumyata su yace wa kana min al-ma'lumi annahu la yahmilu dhalika illa man waffaqahu Allah ta'ala ba wanda zai iya yin wannan sai wanda Allah ya datar da shi domin gaya ma mutane gaskiya don Allah akwai wuya musamman ga makwadaici da matsoraci eh shi makwadaici kullum yana ganin in ya faɗi to kuma matsala za a samu shi ko matsoraci yana tsoron a garkar shi wa amma al-munafiquna su ko munafiqai fa yakrahuna dhalika suna kyama haka wa kana sirafuhum juya wasu inji imamul buqai dalan alal karaha yana nuna suna kyama addinin musulunci an gane ko to arafahum annal amra wato arafahum sai Allah ya sanar da su annal amra shi umurni yadda sha'ani yake kana yaqtadi yana hukumta tawaffuru dawa'ihim ala mahabbati hadha da'i lahu kina ya kamata su kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su gudu shi mi yasa ya ce al-muqtadi li mulazamatihi ya kamata su lizinci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal bu'di amma yaf'alunahu su nisanci abin da suke aikatawa yaf'alunahu bihi abin da suke aikata ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-insiraf anhu najuyawa ma'ana dan an kawo ayoyin rahama kana ganin su yakin su bai dace da ayoyin yaki ba imamul biqa'i yace ba daga nan take ba siyakin ya dace abinda Allah yake son ya nabbaha su manzon nan da aka ce ya yaƙe ku yuwaghlubu alaihim ka kausasa musu ba dan bai kaunar ku bane ba dan bai da rahama bane ba ku da hali na gari ne shi yasa an ka ce ai muku haka kenan wannan dalili ne da yasa ku so shi ba ku kyamace shi ba to kaga wannan shine Imam al-Bukhari wato Imam wannan mai wannan Mustas Abdurrazzaq Husayn ya kawo dan ka gane cewa wannan aya madaniya ce to amma anan da anka ce to Ubayy ibn Ka'ab ya ce ita ce sura ta karshe da ta sauka ko aya ta karshe matsalar tunda aya ta karshe yace kuma in mun ba sai mu ce a wajen wadansu malamai aya ta karshe al-yawma akmaltu lakum dinakum in muka zo wajen wasu malamai sai su ce mi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ko ba ka nan bane to yan akwai dan qur'ani yuna kaga sai hizawurin ce to kai kajiya waye wasun ce aya ta karshe ita ce kaza wasu sun kace kaza wasu sun kace kaza wasu sun kace kaza ina da wannan bayani sai a ce a zo ka fahimci abin da ake nufi akwai akhiriyya mutlaqa akwai akhiriyya muqayyada in an ce na karshe akwai na karshe kaf akwai kuma na ƙarshe ta wata dangantaka misali idan aka ce an yi jarabawa a aji yana yawa mutum ya zamanto shi ne na ƙarshe a wata maciyar ko ba haka nan bane ta yawa matematika yana da zero ko ba haka nan bane amma idan aka haɗa makin gaba ɗaya sai zamanto kuma shi ne na farkon aji kaga shi ne na ƙarshe a matematika amma shi ne na farko ami aji to da ya ce akhiriya malamai sun ce in sun kai magana dubu ana iya taujihinsu to ya za a yi taujihinsu sai a ce shi ubayyu bin ka'ab da sauran sahabbai da sun ka faɗi aya ta ƙarshe aya ta ƙarshe ana nufin aya ta ƙarshe wanda suka ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu saurara ayi biyu al yawma akmaltu lakum dinakum ita ce aya ta ƙarshe da ta sabka da shari'a wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ita ce aya wanda an ka karkare Qur'ani da ita tab to shine in baka san akhiriyya mutlaqa da muqayyada baka koye shi akwai awwaliyya mutlaqa akwai awwaliyya muqayyada akwai akhiriyya mutlaqa akwai akhiriyya muqayyada akwai awwaliyya fil mawdu' aya da ta fara sauko a cikin wani mawdu'i ko kuma aya ta farko da ta fara sauka cikin alqur'ani ita ce iqra waga mutlaqan ko dan qur'aniyuna in za ku tattauna ka ce mai cikin qur'ani akwai wani annabi Musa ya ce wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon masu imani a to kenan yanzu duk su annaba da sun gabaci annabi Musa a a wa ana awwalul mu'minina fi ummati ko fi zamani ko ba ka bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ka ce qul inni umirtu an akuna awwala man aslam kuma ya faɗi haka nan qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول كافين شباب مسلمين كنا دسوا النبي آدم ودسوا إيسا دبا مسلمين أنا أول المسلمين في أمتي to dan haka in an ce Ubayy ibn Ka'ab ya ce ga ita ce ta ƙarshe a'a ta ƙarshe da ya ji gabacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa zaton haka da aka zauna an kai ittifaki sai an ka gane wacce ce ta ƙarshe kan waɗannan mutane su yi wasa da hankali mun ji wannan da kyau don haka wannan ya tabbata a cikin wannan risala kai kokari ka same ta izu 30 kowace sura kowace aya an ka ce ita ce sa karshe sai ka bincika sai kaga abinda malamai sun ka faɗa kuma da dalilai ba shafi faɗi ba mun gane ko to madalla yanzu sai mu zo tunda mun yi bayanin munasaba an gane ko sai mu ga abinda ibnu ashur shi ma ya kawo a cikin ilmul munasabat sannan sai mu je zuwa ga fassara ɗaiɗaikun kalmomi abinda lokaci zai ba mu dama imam ibnu ashur da yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum yace kanat hadhihi sura wannan sura ta kasance suratu wato surata shiddatin sura ce ta tsanani kenan kanat hadhihi suratu surata shiddatin wa ghilzatin 'ala al-mushrikeena sura ce mai tsanani da kausasawa ko sura ce wacce take dauke da tsanani da kausasawa 'ala al-mushrikeena akan mushrikai wa ahli al-kitab da ma'abuta littafi wal munafiqina da munafikai min ahlil madinati daga cikin mutanen madina wa min al a'rabi da na ƙauye wa amran lil mu'minina bil jihad kuma a cikin ta akwai umurnin mu'minnai da jihadi wa inha'an 'ala al muqassirina akwai wato zambo ko kushewa akan waɗanda suka gajarta fi sha'anihi game da zancen wato sha'anin jihadi suka yi sako-sako wa takhallala zalika ya zo ƙarƙashin wannan takallala ya shiga tsakankanin waɗannan ayoyin tanwihun bil muttasifina bi diddi zalika min al mu'minina duk inda an kazancen munafikai ko ahlul kitabi sai a kazancen mu'minai saboda su ne kishiyar su in an kawo munafikai sai a kawo mu'minai ko ba kana bane da an kazancen kafirai sai a kazancen mu'minai ina fata ana fahimta ta in an kawo zancen ahlul kitabi sai a kawo zancen mu'minai to kenan tunda an yi irin wannan yace takhallala kenan wa takhallala zalika tanwihim bil muttasifina bi diddi zalika min al mu'minin alladhina hajaru wal ladina nasaru wattaba'u ar-rasul fi sa'ati al usra yace to faja'at sai tazo khatimatu hadhihi sura cikin cikin cikamakon wannan sura ayataini ayoyi ne guda biyu bi tadhkirihim suna tunatar da su bil minnati cewa Allah yayi ni'ima bi bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kenan da Allah turo annabi dan an ce yake ku ba dan Allah bai kauna ku bane ba dan annabi bai kauna ku bane halin ku ne baya da kyawu shi yasa wani sai kaga yana ta cewa mutane ba sa kauna ka ka bincike kanka iska na kurai kake kana ƙarya kana cin amana kana yaudara kana zalunci kana babakere kana girman kai kana rena mutane sannan mutane su soka haba kai ma ka bincike kanka sai ga mutum kullum da cewa ba a kauna shi a'a binciki kanka kai na gari ne duk mutumin da yake mutunta mutane sai ayi duk wanda ya rena mutane sai ayi mai taimakon mutane sai a taimake shi ko waɗanda ya taimaka wa taimake shi Allah zai kama su taimakon shi domin amma kai ka ce ba ka son kowa ba ka taimakon kowa ba ka mutunta kowa kuma sai ka ce mutane ba su son ka ai ko mammakka da ta aihe ka da babanka don ka zama musu da lura na wasu ikurarka domin za a yi da mugu mutum mutakabbiri wanda ba amfanuwa da shi cikin mutane wallahi in kana zamne a majalisa ko a wani wuri ko a unguwa ko a gari kai yi balaguro ba a san ka fita ba kwana uku ko kwana biyu wallahi ka halaka na rantsi da Allah wani da ya daga awa biyu a gidansu ko a unguwarsu ko a majalisar su sai an san babu shi mi an dalili amfani shi an ka sani shi ke kawo kaza shi ke kawo kaza shi ke kawo kaza da ya daga waɗannan abubuwan ba su kenan sai a tuna da shi amma kai kana nan baka amfanin kowa in ba ka ga alheri da sabon da kake tare da su sai ka toshe kuma ka to kana musu watsa haƙura kamar wazagi kana dariya munafiki ɗabi'o'i ne wanda ba su da kyau wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi anfa'uhum lin nas a san ka da alkhairi cikin mutane ba wai da sanin ka kawai shikenan kai baka da amfani kuma sai dai ka ci saman mutane wai kana ganin kai mai wayo ne ina wayo shi a wannan ko kuma ya zama ba ana fatan rabuwa da kai da kaga ana fatan a rabu da kai kenan wannan yana nuna cewa ka zan mummunan mutum ba ka da amfani cikin al'umma tunda fatan ake yi aini a rabu da kai shi yasa nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turo shi an gane ko watarwihi bi sifatihi kuma Allah ya bayyana sifofinsa aljami'atu lil kamal waɗanda suke nuna kamala irin ta dan adam wa min akhaffiha yana daga cikin mafi kebantattun sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hirsuhu ala hudahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son su shiriya wa raghbatuhu fi imanihim yana kwadayin su imani wa dukhuluhum fil islam fi jami'atil islam su shiga cikin jami'a ta musulunci ma na abin da ya hada musulmai ba nan jami'a irin wanda ba liyakuna ra'ufar rahim don su samu rahamarsa amma in ba su shiga musulunci ba ba zai iya tausaya musu ba shi yasa wata tsohuwa wani sha'ir za ku ga larabawa suna karin magana da ita an ka ce wata tsohuwa ce ana kiranta ummu amr to wannan ummu amr a wani kauye take ta fitin mutane ta fitin mutane ta fitin mutane ran nan sai ta hau jaki da ta hau jaki sai ta tafi ina ganin jakin ran nan shi ma ko kaka an kai ko ya gaji da ita na ko hasala na an kai sai suka tafi suka bace aka rasa inda ta yi aka yi neman ta ƙasa da sama ba a ganta ba safe da marice ba a ganta ba kai haka fara ɗebe tsammani ba a ganta ba kenan tana yiwa jakin ko an yan fashi sun tare ko an tare da ita ko ko jakin ya kutsa ma wani rahi sun tai sun halaka sha'ir sai an ka zo an ka bashi labari an ka ce ummu amrin wa ta hau jaki ta bace ta bace sai sha'ir ya ce idza dhahaba al-himaru bi ummi amrin yace fala raja'at wala raja al-himaru idan za haɓar himaru bi ummu amri ya ce in jaki ya ce da ummu amri ya ce to fala raja'at kada Allah ya dawo da ita kai wala raja alhimaru har da jakin mun yahi kan Allah shi dawo da shi ka san musiba cikin al'umma kuma kana cewa mutane ba sa kaunar ka ka bincike dabi'o'in ka mana kai na gari ne ko ba na gari bane wannan shine ya kamata mu ga muka mu gaskiya to wannan shi ne abinda imamu ibnu ashir ya kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi bayanin ya yake su sai aka zo aka karkare da nuna shi rahama ne gare su in sun yi imani sai su shiga cikin mi wannan tausayin nashi bil mu'minina raufur rahim amma ba za a tausaya musu ba a bar su kafirai wannan tausayin bai da amfani domin mi domin wannan tausayin zai sa in sun mutu su tsaye wutar jahannama tausayin da bai da amfani dama kamar haka ne tausayin uwa da tausayin uba kun san yaro 'yan shekaru na farko daga shekara ɗaya zuwa shekara bakwai yana da bukatar mahaifiyar shi shi sai Allah ya sa tausayi mai yawa cikin jikin mace a tsifa ta yi mata yawa shi ko namiji sai an ka bashi quwwatul aqli tafi karfi hankalin shi yin rijayi tausayin sa saboda ita mace lokacin da yaro yana jariri yana bukatar tausayi shekara ɗaya tausayi biyu uku hudu biyar to da ya kai bakwai yanzu ba tausayi yake bukata ba tarbiyya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allimu abna'akum as-salata li sab'i sinin ko li sab'i wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin 10 sinin ko ko 10 idan aka bi ta uwa ko ta kaka dama in mutum ya tashi gidan kaka musamman kaka ta uwa to yanzu na shi na tambadewa don ba son kai kuka shi ko matukar za a kai ka makaranta matukar za a kai ka wurin koyon aiki sai ka yi kuka tunda ana iya raba ka da garin ku a kai ka kauye inda babu daɗi man makka tana tana tawon karin ko mallan zai ce ma ɗauki kwano ka ta kai wara misali ko kuma a zo a kai ka inda sai ka yi shekara ɗaya biyu uku baka ga iyayenka ba sai ka ga uwa tana kuka wallahi ya halaka min da ya halaka min da wai ka ji an halaka mata ɗan in ba ta bi gare ka in ɗan gudana sai a ce ai ɗiyan ɗiyan ka ka gani ɗiyan shi waɗancan na shi ka so wai ita a fahimtar ta ɗanta da an ka kai makaranta ba a yi mishi gata ba ba a son shi na wanga da an ka bari gida shina iskanci da shashanci shine ake kauna sai bayan shekara goma ashirin sai wannan nan da aka nuna ba a so sai ya zan wani abu shi yasa idan aka kori mace daga gida sai kaga ta tura 'ya'yan kishiyoyinta an kai su wajen koyon aiki da makaranta sai ta aje ɗiyanta gida sai da aka shekara goma ashirin sai ga ɗiyanta sun zan ƙasan ƙaddara ɓarayu sai kaga ɗiyan kishiyoyi sun zan wani abu su za su ɗaukata da 'ya'yanta sai ta dawo tana ta kuka to don haka tausayin yaro ba gaskiya ba ne in dai tausayi zai jawo musiba zuwa gaba ba a gidan shi shi yasa da yawan masu hukunci masu mulki ba a son sai sun yi ne sai sun tafi da an kawo dokar da za ta gyara kowa kowa bai so kowa sai ka dan mai kada cikin addini shi shugaba wanda zai gina muku hanyoyi ya gina muku gidan likita ya gina muku kasuwanni ya gina muku abubuwan da za su jawo muku arziki shine shugaba amma wanda zai cewa a ta yi can a ba mutane karton suka yi a ba waɗancan buhun shinkafa yau kwanar da ka ce buhun shinkafa abin da zai gina al'umma ake nema to wallahi dole sai mun waye da wannan wani tausayi musiba ne tausayin da ƙarshe zai koma bakin ciki ba a san shi kuma rashin tausayin da zai zan rahama shi ake kauna gashi nan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum za mu fassara da ikun kalimomi sai mu zo mu ga abinda Imam Suyuti ya faɗa cikin al-Ikril wanda saboda lokaci yayi mun halin sa Imam Suyuti wato a cikin Jalalaini yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum tabbas manzo ya zo muku daga kawunanku ai minkum daga gare ku Muhammadun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rasulun fa'ulun ne bi ma'ana muf'al arsala yursilu ismul fa'il mursil ismul maf'ul mursal laqad ja'akum rasulun min anfusikum mursalun ne kenan wanda ne Allah turo shi min anfusikum daga kawunanku ai minkum Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam an gane ko ustazu doctor hikmat bashir da ya zo karkashin wannan aya wajen laqad ja'akum rasulun min anfusikum tunda imam suyuti ya kawo minkum muhammadun sallallahu alaihi wasallam sai kawo asar daga qatada an gane ko yace akhraj at-tabari bi sanadihi al-hasan an qatada kenan game da fadar Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum qala ja'alahu Allah min anfusihim Allah ya sanya shi daga kawunansu fala ya tsununahu alama a Allah ba za su yi hasar shi ba game da abin da Allah ya bashi minan nubuwati na annabta wal karama da ni da karamci wannan ba ana nufin dukansu ba waɗanda sun kasance ciwon kansu idan Allah ya kawo wani malami ko wani mai kuɗi ko wani shugaba cikinku mai adalci mai son jama'a mai taimakonku hasar shi za ku yi ko ku taimaka mai da aiki to amma mutanen makka nan da ya ce ba za su yi hasara shi ba wallahi mutanen makka su suka kori manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin dukkan larabawa ba cewa sun kai bai cancanci ma da annabta ba wa qalu laula nuzila laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wa idha ra'awka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula sun yi hasada shi sun suka kore shi har suka sanya hayyan mutu bai koma garin su ba shi yasa tarihin musulunci da hijira na akai kai baka hijira ba ma ka bar umbo ka saboda addini amma wanda zo da addinin nan har ya mutu bai koma gare su ka iske abu bagat in an ka kira sallah kace suna bata mutane lokaci wallahi na fara kwana mai dadi ya zo ya abin eh wannan akwai arcaion ya kamata mu port template ah kai port template ko Allah ya kyauta to kaji abin da ya kawo ustadu dr hikmat bashir ɗaya daga cikin ɗaliban sheikh muhammad al-amin shafiqi idan muka zo a cikin al'ikrir fistin ba'is tanzil wanda shi ne za mu kawo magana shi ta ƙarshe da yake ayar ba za ta ƙari ba sai zuwa gobe Allah ya kai mu rai ya ce da an kace sun man sarafu munafikai sai su juya sarafa Allah qulubahum Allah zai juyar da zukatansu ya ce ukhiz akhadha minhu ibnu abbas ibnu abbas ya fitar da wani hukunci a ƙarƙashin wannan aya karahata an yuqal in saraftu min as-salah ibnu abbas ya ce kinan bai dace ka ce in saraftu min as-salah don mi don Allah ce sun man sarafu tun da aikin munafikai ne kenan sai ka yi nisa da irin wangan lafazi sai ka ce saraftu min as-sala amma in ka ce in saraftu wa kaga kamar da Allah faɗin daga munafikai yace qauluhu kuma faɗar Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum yace at-tauba aya ta 128 ala qira'ati fathil fa'i akan qira'a waɗanda suka yi mafa'un fatha kenan laqad ja'akum rasulun min anfa anfasikum anfasikum fathul fa mafi daraja daga cikin ku yace yustadallu biha ana kafa hujja da wannan aya ala anna al-araba afdalu min al-ajam cewa larabawa sun fi wadanda ba larabawa daraja wa anna quraishan cewa quraishawa afdalu arab sun fi dukkan larabawa wa anna bani hashim afdalu quraish su ko bani hashim sun fi cikin quraish ma sun fi kowa da kowa wannan magana da imamu suyuti ya faɗa sauran bayanin ta zai zo me yake son ya ce ya tafi akan mutlaq ne ko ko ya tafi akan galibiya ne ko ko menene zai zo ayoyi da za su nuna inna akramakum indallahi أتقاكم لا فضل على لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ولا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى أحجة الوداع تمضوا صلى الله عليه وآله وسلم ‘yan uwa lokaci ya kai ƙarshe kuma ba ƙare wannan aya ba amma ala ran makaranta aya ta ƙarshe mu samu ladan da ke cikin na harufa fa in tawallau
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh